إن الحمد لله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها المصلون الكرام بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في موكب تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعض عباد الله اهتم الإسلام بتنظيم المعاملات بين الناس حفاظا على حقوقهم لذا ثبت في صحيح البخاري عن صحابي الجليل عبد الرحمن بن صقر الملقب بأبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أو قال الله سبحانه وتعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطي بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤذي أجره أخرجه البخاري عباد الله وفي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مولى عز وجل سبحانه وتعالى أن ثلاثة أصناف من الناس يفعلون من الأفعال ما يستوجب لخصومة الله تعالى أو خصومة خصومة الله تعالى يوم القيامة بلا شك أن في هذا وعيد شديد له لأن من كان الله خصمه فقد هلك وخسر لا مهال أولهم رجل أعطي العهد واليمين بسم الله تعالى ثم غادر بهذا العهد ونق ونق ونقضه ولم يوفى يمينه وعهده وقد أمر الله تبارك وتعالى بالوفاء بالأهد في قوله تعالى وعوفوا بالأهد إن الأهد كان مسؤولا وفي صحيحين لكل غادر اللواء يوم القيامة والثاني رجل باع رجلا مسلما حرا وهو يعلم أنه حرا ثم أكل ثمنه ثم أكل ثمن هذا الهور أي انتفع به وكس الأكل بالذكر لأنه أخص المنافع وقد يجبر الإنسان على فعل المحرمات وانتهاكها وإنما عظم الإثم في من باع حرا لأن المسلمين أكفاء في الحرمة والذمة وللمسلم على المسلم أن ينصره ولا يسلمه وأن ينصحه ولا يسلمه وليس في الظلم أعظم من أن يستعبد من أن يستعبده أو يعرضه لذلك ومن باع حرا وقد منعه التصرف فيما أباه الله له وألزمه حال الزلة والصغار وهو ذنب عظيم عند الله سبحانه وتعالى والثالث رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه فاستوفى منه العمل الذي استأجره من أجله ولم يعطي أجره لأن الأجير وثق بأمانة المؤجر فإن كان الأمانة تولى الله جزاءه ولأنه استقدمه بغير أو بغير عوض وأكل حقه بالباطل وهو من أقبه المظلم وأشدها عباد الله وذكر الثلاثة في هذا الحديث الشريف ليس بالتخصيص أو ليس للتخصيص لأنه سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين يوم القيامة ولكنه أراد التشديد على هؤلاء الثلاثة لما في الجميع من تحقق صفة الغدر والتي هو أسوأ الأخلاق وفيه تحريم بل وفيه تحريم بيع الحر وكونه من الكبائر الذنوب لأن هذا الوعيد لا يترتب إلا على كبيرة الثاني الجرأة على الأيمان الباطلة ونقض العهود والثالث منهم الأكيل وأكل أجر الأجير ولم يقضي أجره ظلما يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما أقول ما تسمعون إن صواب فمن الله وإن أقطعتم فمني ومن الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو البر الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna yaba masa muna neman tanyansa da agajinsa da taimakonsa hakika duk wanda Allah ya shirye da shi shine shirye muna roƙon shi Allah ta'ala ya samu cikin shirin bayinsa haka nan wanda ya bacewa hanyar daidai ba wanda zai iya dawo da shi hanyar daidai din muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu da bin hanyar da ba ita bace hanyar daidai bayan Allah mu sani cewa babu zance mafi gaskiya fiye da alƙur'ani mai girma shine littafin Allah babu shiriya da ta kai shiriya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam babu shiri fiye da abin da aka kagare cikin addini wanda yake amsa sunan bid'a dukkan bid'a bata ce dukkan bata makomarsa zuwa ga gidan wuta Allah ta'ala ya tsare mu bayan nan ya ƴan uwa cikin addinin Allah mu sani cewa Allah ta'ala ya umarce mu da kiyaye dokokinsa sirran wa alaniya yasa yake cewa yayi wasici gare mu ga waɗanda su gabace mu cikin ahlul kitab akan mu tsaya kan kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqillaha haythu ma kunt a matsayin kana musulmi duk inda kake ka zamto mai kiyaye dokokin Allah subhanahu ta'ala. bayan nan ya ƴan uwa yau muna yinin biyar ne ga watan uku musulunci watan Rabiul Awwal yau hijira na da shekara 1447 daidai da 29 ga watan August na shekarar miladiya 2025 kutubar mu a yau a wannan masallaci nawa mai tarun albarka masjid ummi na hawa da ke wannan unguwa ta bago bayan makarantar 'yan mata ta doma nan fadar jihar gombe za ta yi magana ne kan wa'ansu mutane guda uku ko wa'ansu mutane wanda suka siffanta da wata halayya guda uku Allah ta'ala ya ce da shi za su yi kusuma da waɗannan mutane a gobe alkiyar ma'ana Allah shi zai tuhumi haƙƙinsa a gunsu Allah shi ne zai tsaya a madadin waɗanda waɗannan mutane suka zalunce su lallai waɗannan mutane aikinsu ya girmama aikinsu muninsa ya girmama tunda Allah ya ce da shi za su yi kusuma a ranar alkiyama hadisin iya cikin sahih al-bukhari hadisin sahabi mai girman daraja wanda ya fi kowa rawaito hadisan manzon Allah cikin sahabbai shine Abdurrahman bin Sakhar wanda ake aka fi saninsa da Abu Huraira radiyallahu anhu Allah ta'ala ya kare da shi kafin mu je kan hadisin ya yan uwa hakika musulunci ya damu sosai ya ba da kulawa wajen tsara alaka da mu'amala tsakanin yayinsa yasa ya ce akwai haƙƙin makotaka akwai haƙƙin miji akan matarsa akwai haƙƙin mata akan mijinta akwai haƙƙin iyaye akan ƴaƴansu akwai haƙƙin ƴaƴa akan mahaifansu akwai haƙƙin malamai akan mabiya akwai haƙƙin mabiya akan shugabanni akwai haƙƙin ma wanda ba musulmi ba akan musulmi akwai haƙƙin mu'amala da zamantakewa zaman tare yasa manzon Allah ya ce Allah ya ce inna Allah yu'ta kulli dhi haqqin haqqahu Allah da kansa ya biya kowane ma'abocin haƙi haƙinsa. Wannan duk Allah ya tsara wannan domin mu samu zaman lafiya, kada wani ya zalunci wani, ya sake ce inni haramtu zulma ala nafsi, faji alhubai kuma haraman falatu zalamu, ni na haramta wa kai na zalunci ji Allah alwahin alkaha. Na mai da zalunci ya zama haramun a junanku, kar kowa ya zalunci kowa. Zalunci Allah ya ce zulmatun yawmal qiyama iya rikidewa ya koma duhu bikikirin a ranar alkiyama yasa qur'ani Allah ke cewa inna allaha la yumli a hadisi inna allaha la yumli bi zalimi hatta idza akhadahu lam yuflih Allah iya talala mai kamar saki ga azalimi lokacin da Allah zai kama shi ba zai kubuce ba Allah ta'ala yake cewa hakanan muke jirkintawa azzalimai har lokacin da zamu kama su inna akhzahu alimu shari hakika kamun Allah mai tsanani to musulunci saboda karka shiga haƙƙin wani kada wani ya shiga haƙƙinka he tsara tafiyar akwai haƙƙin babba akan karami akwai haƙƙin karami akan babba akwai haƙƙin waye akan waye kowa akwai haƙƙin da Allah ya dora ma nasa yasa ma ya dunkule hadisi manzo Allah ke cewa haqqul muslim alal muslim a wata ruwayar kamsa a wata ruwayar sita haƙƙin musulmi akan musulmi wata ruwayar manzo Allah ce biyar ne wata ruwayar kuma aka ce shida ne haƙƙi ne idan ka danne masa to sai Allah ya kwatar masa gobar kiyama musani ya bayin Allah a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ta'ala yace domin hadisul qudsi ne Allah yake cewa salasatun wa an su mutane guda uku ana khasmuhum yawm al-qiyamah ni ne abokin kusuma su a ranar al-qiyamah ni ne zan tsaya ina tuhumar su haƙƙi na inji Allah duk haƙuri irin na Allah da yafiya irin ta Allah da kawar da kai irin na Allah amma yace waɗannan mutanen sai Allah da kansa ya kalubalance su haƙƙinsa sai karɓe rigimar daga kan waɗanda aka zalunta ya mai da ita gunsa domin girman abin da haɗarinsa waɗannan ukun na farko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa rajilun ɓa'utsuye bi sun magatara mutumin da ya je yin shiga ta addini ya fake da Allah ya fake da musulunci aka yarda da shi sani ya yaudara ta wannan da Allah za su yi husuma ranar biya duk wanda ya shiga rigar musulunci ko ya shiga rigar alƙur'ani ko ya shiga rigar hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da niyyar yaudara da niyyar cutar bayin Allah to Allah ya ce da shi za su yi kusuma a fagen alkiyama ba da mutanen da yaudara ba wani iya nuna muku girman addinin Allah da girman alkur'ani da girman musulunci da yawa a zaben da ya gabata na 2023 wa'ansu da yawa sun shiga rigar addini sun fake da addini a wajen kamfen nasu suna tallata kansu da addini suna rabawa kansu tutar addini duk dan musulmi su yadda da su su aminta da su su yadda suna addinin ne wa'ansu wanda suka yi zaɓe kashi hamsin cikin ɗari wallahi wa'ansu da wannan ne suka yi zaɓe domin shi wanda za su zaɓa ya danganta kansa ɗari bisa ɗari da addinin musulunci tun daga majalisar jiha har majalisun tarayya guda biyu har gwamna har shugaban ƙasa duk akwai 'yan takarar da suka siffantu da addini suka tallata kansu da addini kuma al'umma suka zaɓe su amma zuciyarsu ta ɓoye wani abu ne yaudara kamar yadda yanzu a gudanarwarsu muke fahimtar wani ku musulmi ne kun yadda da Allah kun yadda da kiyama kun yadda da mutuwa akwai sauran lokaci tun da ba ku mutu ba wannan yaudara da kuka yi kuka shiga rigar addini al'umma ta aminta da ku ta ba ku amanarta na jagorancinta kuka zo kuka canji tsarin addinin don ganin damarku da ra'ayinku to Allah ya ce mu talakawa kwantar da hankalinku ba ruwanku da wannan kitsin an ji kiyama da ni za su yi kitsin ji Allah duk wanda ya yaudari al'umma ya fake da musulunci ta kowane irin bangare ya yaudari mutane to Allah ya ce ni ne abokin daronsu a kiyama al'umma da yawa sun ba ku amana don kun rabu da musulunci don kun tallaka ta kanku da addini kun zo masallaci kun zo gun wa'azi kun zo gun tafsiri kun je gun waye don duk a yadda da ku a aminta da ku al'umma zahiri suka sani ba san batsini ba suka ɗau amana suka ba ku amma kun canja kun canja kun canja har ma ba ku so a raba ku da addini a yau amma lokacin kafin da gaba-gaba kuke wajen addini wanda babu shakka alam ne na yaudara alama ce ta yaudara to mazan Allah ya ce duk wannan Allah ya ce da yi za su yi kusuma a gobar kiyama bayan nan malamin da zai siffantu da addini iya tallata addini ga mutane amma don wata manufarsa don neman duniya ko neman abun duniya ko neman wata kujera to hakika Allah ya ce wannan abin da ka nema da addini yaudara ce kuma Allah ba zai barka ba gobar kiyama mutumin da ya zo ya rantse ma da Allah ka yadda da shi dan rantsuwar da yi ma da Allah ka bashi amana ya cuce ka to Allah ya ce kwantar da hankalinka idan an je kiyama da Allah da shi za su yi kusuma wanda ya fake da addini ya shiga rigar addini ya yaudara to manzon Allah ya ce Allah ya ce da shi za su yi kusuma a gobar kiyama lalle ilalla duk wanda zai shiga tsarin addini shiga da kyakkyawan niyya ba abin da za a baka a duniya a mayar ma irin kokarin da kake wajen tallata addini in ba Allah Allah ne kadai ya isa ya biya ka in ka shiga dan wata manufa to za ka bi babu babu duniyar babu lahira wannan shine mutum da farko iya akwai a cikin yan siyasa akwai a cikin malamai akwai a cikin talakawa akwai a cikin akwai a cikin masu kudi akwai a cikin ɗaliban ilimi kowace sakta ta mutane za ka iya samu wannan wanda zai rabu da addini amma niyyarsa ta yaudara ce to manzon Allah ya ce Allah ya ce da hi za su yi kusuma a gobe kiyama mutum na biyu daga cikin waɗanda Allah zai yi kusuma da su a gobe kiyama shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rajulun ba'a hurran fa akala thamanahu mutumin da ya je sai da ɗa mai yanci sannan ya cinye kuɗinsa ɗa ne ba bawa ba amma ya je sai da shi da fin ƙarfi ko yaudara ya karɓi wannan kuɗi na ɗa da ya siyar da zalunci ya je amfani da kuɗin to Allah ya ce kai ɗan da aka siyar ko mahaifanka ba da ku za ku yi daru da shi ba da Allah za su kaga wani hadisi ƙaba'an iya magana kan 'yan bandis da 'yan kidnapping duk hadisin ya magana a kansu abin da ya sa za mu tsaya mu magana a kansu shi ne za ku na ganin su a media suna magana su musulmi ne ai an cuce su ne an tattaki haƙƙinsu hi yasa suke wannan zalika qauluhum bi afwahihim wannan magana ce kawai ta fatar bakin su ɗa zai laifi amma laifin ba zai shafi uban ba uba zai laifi amma laifin ba zai shafi ɗan ba ƙa'idar wala tazir wa ziratun wazira uku imma imma a wannan garin an cuce ku to wanda ya cuce ku ba ku za ku karɓi haƙƙinku a gunsa ba shari'a ce za ta ƙwata muku haƙƙinku a gunsa ballantana waɗanda kuke kamawa casa'in da tara cikin ɗari wallahi ba su san ma ya ake zaluntar ku ba ba sani ba amma sai kuna fakewa da cewa an zalunce ku ne abu kaza an hana ku kaza an yi waye kaza yasa kuke hucewa da wannan har kuna kafa hujja da zaluntar ku akai dalilin da yasa kuke raba kanku da musulunci shi yasa zamu faɗa muku wannan hadisi duk wanda yake dinafin din wani ko ya je tsare wani ko ya kori wa'ansu ko ya kamo ne garkuwa da shi manzon Allah ya ce wallahi tallahi Allah ya ce idan kiyama ta tsaya da kai da Allah za ku yi daru a gobe kiyama iyayen wanda aka kama da mijin wanda aka kama tasa da matar da aka kama mijinta Allah ya ce ba ruwanku in an je kiyama ba ruwanku duk yan bandits na wannan kasar kuna kallon media ai za ku gani za ku ji in dai kun yadda ku musulmin ne ku kwana da sanin cewa duk wanda kuka kama kuka kai jeji kuka daure aka bawa kuɗin fansa kuka ci to manzon Allah ya ce Allah ya ce da shi za ku yi kusuma gobe kiyama Allah ne zai tuhume ku haƙƙin wanda kuka kama shine rajulun ba'a hurran fa akala thamanu wanda ya kama da mai yanci bai ji ba bai gani ba aka yi garkuwa da shi aka ce sai an bada kuɗi za za a saki za a sallame shi duk wanda yayi wannan ko aka hada baki da shi aka yi ko ya zama informa to duk suna cikin wanda Allah zai tsaye da su su shari'a da Allah da su gobe kiyama wannan shine mutum na biyu inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum na uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤض أجره mutumin da ya dan kodago dan kodagon nan yaje yi kokarin sa yayi aikin da aka sashi yayi amma shi wanda ya dauke shi kodagon bai bashi haƙin sa ba noma ne birkilanci ne leburanci ne kiwon dabbobi ne gadi ne tsaron shago ne wane ne wane ne ka dauki mutun ya ma kodago amma ka ƙibiyansa haƙƙinsa to Allah ya ce idan kiyama ta tsaya kai wanda aka zalunta ba da kai za ku yi rigima ba da Allah za su da wancan ina masu kuɗi ina manoma ina masu abubuwa da yawa da suka ɗau talakawa aiki ku kula wallahi kar mutum ɗaya kwana da haƙƙinsa a kanku in haƙƙinsa yake kanku kwana ɗaya ba ku ba shi bai mutu to Allah ya ce da ku za su yi husuma gobe da kiyama ba da shi talakan da kuka cuta ba mu duba mu gani lokacin da manzo Allah ke bada wasu labarin mutane uku hadisin yana cikin littafin riyadus salihin wanda Allah ta'ala ya sa suka yi tawassuli da wani aikin alkhairin su Allah ya fidda su daga wani hali mawuyaci da suka samu kansu a ciki sun shiga kogo ya dutse ya zo ya rufe kofar kogon suka rasa yadda za su fita kowa yake tawassuli da irin aikin da yi na Allah sai wani ya ce ya Allah na dan wani dan kodago muna aiki na zo sallamar yan kodago baya ne ta neman sa na bashi haƙƙin sa bayanin yaji wannan haƙƙi nasa ne rene shi ne rike shi a gona Allah kuma ya sanya wannan haƙƙi nasa albarka haƙƙin ya dinga girma ya dinga girma har ya haifi garken shanu da dabbobi da raƙuma da dukiya mai yawa wannan haƙƙin na mutum ɗaya na ƙodagon yini ɗaya ya haifar da wannan wannan bawan Allah iya ta faman addu'ar mai wannan haƙƙin ya zo ya karɓa haƙƙinsa can wata rana sai mutumin ya zo ya samu alhajin a daidai inda yake a zaune a gonarsa sai ce alhaji na zo ka ban haƙƙina lokaci kaza da kaza da kaza mun yi ma ƙodago amma ni ban karɓi haƙƙina ba na tafi na zo ka ban haƙƙina sai ce ka garken dabbobin nan shanu raƙuma dabbobi kaza kaza kaza duk abin da yi nan naka ne ka kora ka tafi sai ya ce a'a ni ban zo don ka mun izgile ba ka bani haƙƙina na wuri na da na wuri na ma'aiki ya ce a'a wallahi haƙƙinka ne tun daga ran da baka karɓa ba na gwada shi daga dukiyata na ajiye shi a gefe Allah ya dinga samun albarka ina kula ina kiyayewa domin kar ya kwatso da haƙƙina ina ta kiyayewa to wannan shine duk wannan ladanka ne haƙƙinka ne kada ka ya kada dabbobin da shanun da raƙuma duk ya tafi su saboda me iya tsoron kar ya je kiyama Allah ya tuhume shi da wannan haƙƙi yau masu kuɗi nawa ne miliyoyin masu kuɗi za su kwana haƙƙin ɗan ƙodago ba su biya shi ba ko wakili shi masu kuɗin wanda shi ne tsakanin mai kuɗin da talakawan masu aikin zai karɓo haƙƙinsu ya hana su to mazan Allah ya ce duk wanda aka cuta ya ma ƙodago ya cika ma duk abin da zai ma kai ka cuce shi ba ka biya shi haƙƙinsa ba to mazan Allah ya ce Allah ya ce da kai da shi za ku yi kusun a gobe da ba abin birgewa ba ne kana da gona ɗari kana da gona hamsin kana da gungadi kaza amma talaka suna kuka ka cuce su haƙƙin mutum ɗaya da ka cuta ka danne to Allah da zai yi kusuma da kai a gobe alkiyama musan da wani yasa ko ta magana ma da ake cewa ul ajira haqqahu qabla an yujiffa irqahu duk wanda ya ma aikin kodago ka bashi haƙƙin sa kafin gomin sai ma ya huce kafin ma gomin sai huce iya kammalawa dau haƙƙin sa ka bashi shine zaman ka lafiya to amma da yawa zaka ji talakawa wani ya je ya aiki an cuce shi wani aikin wata zai yi iya gadi iya tsaro amma lokacin karɓar albashi ba a bashi ba wani kodago zai wuni a gona wani jinga za a bashi ta kaza yi kaza amma sai a hana shi haƙƙinsa iya ta fama kamar mai bara kamar mai maula a hana shi haƙƙinsa iya ta bi kofar gida kofar gida wallahi ka zalunce kuma sai Allah ya kwata masa haƙƙinsa gobe alkiyama ya ai uwa waɗannan su ne mutane guda uku wanda manzon Allah ya ce Allah ya ce da shi da su za su yi kusuma a gobe alkiyama bayan Allah mu sani cewa a wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba mu labari cewa Allah da kansa yake ba da labari akan wa'ansu nau'in mutane ya fa'alu na minal afa'al suna aikata wa'ansu ayyuka wanda aikin ya haifar musu ya gadar musu da fishin Allah a kansu ya gadar da Allah zai tuhume su da husuma a gobal kiyama babu shakka ya ƴan uwa a wannan hadisin akwai tsoratarwa akan dukkan wani mai imani dukkan mai imani zai tsorata idan ya wuce wannan hadisin domin a duk wanda Allah zai kusuma da shi a gobe alkiyama to babu shakka ya halaka ya lalace in dai Allah ne zai tuhume ka iya kalubalantar ka to babu shakka ka halaka ka lalace ka gama na farko daga cikin waɗannan mutane o tsiyal ahada wal yamin bismillah wanda aka yi alƙawari da shi ko yi rantsuwa ko ya shiga rigar addini aka yadda da shi sannan ya yaudara ku ya fake da addini ya yaudari mutane daga cikin 'yan siyasa ko malamai ko masu kuɗi ko talaka ko mata ko maza ko mabiya ko masu jagoranci duk ana samu inda ka fake da addini ke yaudara to shine na farkon wanda Allah zai kusuma da kai a gobe alkiyama domin a Allah ta'ala cikin hikimarsa da ikonsa ya wajabta mana cika alƙawari a Qur'ani ya dora mana wajibcin cika alƙawari ya ce wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula ku cika alƙawarin da kuka yi domin alƙawari abin tambaya ne abin Allah gobe alkiyama a hadisin da ya tabbata cikin Bukhari da Muslim ma'aiki yana cewa li kulli ghadirin liwa yawm alqiyam dukkan mai yaudari za a kafa masa tutar sa irin ta yaudara sa gobe alkiyama wanda wanda ya yaudar mutane suka zabe shi to da tutar sa irin ta yan yaudarar siyasa wanda ya fake da addini ya yaudar mutane akwai tuta irin ta wasu masu kuɗin da suka yaudari talakawa akwai tuta irin ta wasu mace da ta yaudari mijinta akwai tuta irin tasu mijin da ya yaudari matarsa akwai tuta irin tasu yaro da ya yaudari mai gidansa akwai tuta irin tasu mai gida da ya yaudari yaronsa akwai tuta irin tasu li kulli gadirin liwa maza ce kowane mai yaudari akwai kalar tutar da za a samu su a gobe alkiyama ita ce identity na gane su masu yaudara kaza ga irin layinsu yan yaudara kaza ga irin layinsu mu sani cewa a na biyu shi ne rajulun ba a rajulan musulman hurra mutumin da ya kama musulmi ɗa mai yanci mai iyali mai mahaifa bai ma komai ba ta kama shi ka yi garkuwa da shi ka ce sai an baka miliyan kaza ko miliyan kaza sannan za ka sake shi wa huwa ya alamu annahu hurran kuma kasan kai kasan ɗane mai yanci mai aminci akwai nauye-nauye a kansa sannan a baka kuɗin ka ci ko ka yi amfani da shi an ce ci ne domin ci kusan shi ne abin da ya fi zama a bakin mutane amma ko me kai da wannan kuɗin ya sa kamar a riba ma ya ce inna lazina ya akuluna amwalar riba inna lazina ya akuluna riba ko ya akuluna riba ba ana nufin wai dukiyar riba sai ka ci kawai za ta ma illa ba ko riga kai ko mota ka siya ko mashin ka siya ko me kai da ita al'aklu anan almanfa'a ake nufi duk abin da za ka yi amfani ka da wannan dukiyar to daidai yake da kaman ka ɗauka kasa a bakin ana fahimtar wannan duk wanda ya garkuwa da wani musulmi aka ba shi kuɗi ko me yayi da kuɗin ko me yayi da shi to iya cikin wanda Allah zai tuhuma gobe alkiyama sai Allah ya shari'a da su a gobe alkiyama sani ya yawa cewa a Allah ta'ala ya haramta abin da ya haramta da kekketa shari'arsa amma daga cikin zunubi mafi girma shine garkuwa da mutum da tsare shi da neman fudin fansa a gunsa domin musulmai a cikin horiya na yanci Allah ya samu daidai da daidai ne yadda za ka rayu da yancin ka za rayu da yanci yadda mai kuɗi zai rayu da yancinsa ko shugaba ko ɗan siyasa ko gwamna ko waye haka tallaka zai rayu da yancinsa Allah ya biya kowa yanci matuƙar baka taka haƙƙin wani ba za ka yi rayuwarka cikin yanci da zaman lafiya to dan garkuwa da mutane ya hana wannan yancin su da Allah ya bashi iya fitowa zai je kasuwa wani zai je gon aiki wani zai je gona wani zai je kaza amma kai garkuwa da shi duk wannan yancin da Allah ya bashi ka toshe masa shi saboda ka Allah ya ce da kai za su yi husuma da kai da shi domin iya da kan iya walil muslim alal muslim iya daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi duk inda musulmi ka taimake shi da dukkan abin da zaka yi kar ka zalunci shi in dai musulmi ne ka taimake shi daga dukkan irin taimakon da zaka yi masa sannan iya daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi ka yi masa nasiha ka faɗa masa gaskiya kar ka yi gunda za a zalunci shi walaysa fi zulmi a'zam ba zaluncin da yafi girma kaman ka bautar da mutum ko kai shi gunda za a bautar da shi ka bautar da shi ka hana shi yancin sa wannan zunubi ne mai girma wanda Allah ya ce ya karbe rigimar da shi za ku yi a gobe alkiyama wa man ba'a hurran duk wanda ya sai da ɗa ko yi garkuwa da ɗa mai ‘yanci faƙaɗi mana a hutar sarruf ya hana shi kai kawo da Allah ta'ala ya halatar masa yi fi ma a ba Allah ta'ala cikin abin da Allah ya halatar masa ya je ya dawo a bayan ƙasa wa alzama halin zilla wa sigar ka lazumta masa halin ƙasƙanci da wulaƙanci fa huwa zambun azim babu shakka wannan zunubi ne mai girma na uku rajulun ista'ajara ajiran mutumin da ya ɗau ɗan ƙodago ta kowace irin fiska inda ya ɗaukansa kai ƙodago ya ma aiki ka biya shi ya cika ma duk abin da ka sa mai ƙa'ida na aikin nan wanda ka ɗauki nauyinsa ya yi ma amma ba ka ba shi haƙinsa ba to ka ci amanarsa kuma Allah zai ƙwata masa haƙinsa gobe ligiyar li'an al'ajire wasu ƙabi amanati limu'uci domin duk wanda ya zo ka ɗauki shi ƙodago ya ɗau amanarsa ya baka ya ɗau amanarsa ta lokacinsa da rayuwarsa ya dinga fa in khana al'amana in ka yaudari wannan amanar ka ci amanarsa to tawallallahu jaza'a to Allah shine dau nauyin biyan sa sai ya kwata ya biya shi wali annahu istaka wali annahu istakadahu bighairi awadi ka bautar da shi ya je ya ma awa biyar awa shida a gona ya kwana iya ma gaji ka bautar da shi ya ma aiki ya tare ma wani abu ya ƙara ma wani abu amma ka cuce shi baka ba shi haƙƙinsa ba ya ma bauta amma ka ƙi ka mayar masa sakamakon wani bautar da ya ma ka cinye masa haƙƙinsa da zalunci wa huwa min aqbahil muzlim ko min aqbahil mazalim wannan iya cikin zalunci mafi girma wa ashaddaha kuma iya cikin zalunci mafi tsanani bayan Allah mu sani cewa a wannan hadisi an ambaci waɗannan mutane guda uku a wai ba su kadai Allah zai kusuma da su a ranar alkiyama ba Allah zai kusuma da dukkan azalimi a gobe alkiyama sai dai su waɗannan guda uku aikinsu ya fi muni al'amarinsu ya fi tsanani domin irin mummunan aikin da suka yi Allah zai yi hukuma da dukkan wani azalimi domin su waɗanda mutane guda uku sun tabbatarwa da kan siffar yaudara duk wanda ya fake da addini aka zaɓe shi ko aka ba shi amana ya ci to yaudara ya yi duk wanda ya yaudara ya kama mutum ya je ya bautar da shi yake da nafin nasa iya cikin mayaudara haka na duk wanda ya ɗauki ya ɗan ƙodago ya hana shi haƙƙinsa iya cikin mai yaudara ta haƙaƙa siffatul ghadr sun siffantu da siffar yaudara wallati hiya aswa'ul akhlaq wanda yaudara tana cikin mafi munin halayya wa fihi taharimu bai'il huru saboda aka haramta ki da nafin da cin kuɗin fansa wa qawluhu min al-kaba'ir hakan iya cikin kaba'ir zunub li anna hadha al-wa'id wannan narko da Allah yace zai yi a kansu la ya tarattabu illa ala kabira to wannan narkon azabar da tuhumar da Allah zai musu da rigimar da za su yi da Allah to baya hawa kan kowa sai wanda ya aikata kaba'ir sun sai wanda ya aikata kabira daga cikin kabira ta biyu shine al-jur'a alal aymanil batila wa naqdul uhu shine taurin kai kai yaudara da siffar addini ko karantsi da Allah a aminta da kai kai yaudara to shi ma iya cikin laifi mafi girma da Allah za su yi husuma da mishi a gobe kiyama na uku na ƙarshe akalu ajral ajir da cin haƙƙin wanda ka ɗauke shi haƙƙi ɗan ƙodagon ka ci haƙƙinsa ka hana shi to iya cikin waɗanda Allah ta'ala ya ce da shi kai da su za su yi za ku yi kusuma gobal kiyama bayan Allah masu albarka babu shakka wannan abu muna ganin sa a nesa wallahi yana kusa da mu musamman wannan na gaba ƙarshen ɗaukan ɗan ƙodago ko wani ma wanda a zahiri aiki yake don ya samu abin da zai ci kamar 'yan acaba ko 'yan nafi ko 'yan kabu-kabu duk wanda ka zalinta duk wanda ka zalunta da niyyar ya ma wani abu ka ɗau haƙƙinsa ka bashi kan bashi to manzon Allah ya ce Allah ya ce da kai da shi za ku yi kusuma gobe ne yanzu ya yan wace yau za ku yi shari'a ko da kwamishinan 'yan sanda na jiha za ku yi rigima ai na tabbatar da cewa ba za ku yi labari ba ɗan sanda wannan ɗan sanda wanda dokar ƙasa ta ce shi kaɗai a matsayin wajen mutane 35 yake haka dokar ƙasa ta ce shi kadai a matsayin mutane 35 shi san ya kama kai kai ka police sai duk abin da ya faɗa haka yi ba kai saka yi musu ba amma wannan zalunci ne ba daidai bane zalunci ne an bai mutane da ke ko to ina faɗa muku a constitution za a ƙasa ko da commissioner yan sanda yan sanda ba kai saka yi shari'a ba ballantana da IG na ƙasa ba kai saka yi shari'a ba to ballantana kuma Allah ya ce da hi za ku yi wurge ma ku balkiya kaga ba za ka yi labari wannan iya cikin zalunci mafi muni mu guje shi masu hali masu kuɗi ku kiyayi ɗaukar mutane ƙodago kwana su kuɗinsu wanda kuke tsakanin mai aiki da talakawa masu ƙodago ku kiyayi don ne musu haƙinsu wa'an za a ba su haƙin zai su ajiye a banki a dinga juyawa wai suna samun riba talaka ya aiki kwana biyu uku ba a sallame shi ba zalunci ne wannan allah ba zai bari ba manyan kuma 'yan siyasa da aka zaɓe ku da rigar addini wallahi ku ji tsoron allah ku gyara duk wanda shi musulmi ne ya shiga rigar musulunci ya ci da addini domin duk da addini suka ci ai da addini suka ci mana duk wanda ya ci da addini ya sani ya yaudare mu to Allah ya ce ku kwantar da hankalinku talakawa ni ne zan yi rigima da shi a gobe alkiyama Allah ta'ala ya samu dace Allah ya mana albarka mi salati mi sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya fara wannan aiki da kansa da yake cewa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين الله كتمكي mu Allah kai mana albarka Allah ka samu lafiya mu wani lafiya Allah ka bamu da muna mai albarka Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ƙara mana sauki da afuwa da yafiya daga gare ka ya Allah Allah duk abin da ya mana tsanani ya Allah ka sauƙaƙa mana shi ya rabbal alamin Allah ka jikan mu ka jikan mu haifan mu Allah ka shirya mu da zuriyar mu Allah duk wani wanda yake da bukata a gunka ta alkhairi Allah ka biya masa wanda yake neman tsarin ka daga wani abu da yake tsoro Allah ka tsare mu gaba daya waɗanda suke aiko neman addu'o'i a wannan membari sako yana samu muna sanya ku da mu a cikin addu'a duk wanda ya aiko a yi masa addu'a to muna addu'an Allah ya biya masa bukatarsa mu ma kuma Allah ta'ala ka biya ta mu gaba daya Allah ta'ala ka yi wa wannan ƙasa ta mu albarka Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ƙara wa shugabanninmu tausayi da imani ya Allah ta'ala ka sanya imani da tausayi cikin zukatan masu kuɗi ya Allah ƙara haƙuri a cikin zuciyar talakawa ya Allah ka ba su juriya da haƙuri ya Allah ta'ala muna roƙonka ka samu wani da wannan rayuwa lafiya ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun qumu ila salatikum yarhamuni wa yarhamkum rahmah